إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na daren kode talatin ga watan rabi'ul awwal hijirar ko kuma a ɗaya ga watan rabi'ul thani hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya daidai da 22 ga watan tara shekara 2025 miladi a ci gaba da darussa mu cikin littafi mai suna al-wasaya النبوية نبط المالني الشيخ صالح بن طه عبد الواحد الله تعالى جبن شدراما ساتي دي وچه مالا يا ايمان وصية واتو اكن شوار النبي صلى الله عليه وسلم يا غرغدي musulmai kada su kafulta juna har ya ce duk wanda ya ce da ɗan uwansa kai arne kai kafiri to idan ya cancanci ya zama kalmar nan ta wato ya dauke ta sai ya zama haka in ba haka ba sai ta dawo kan wanda ya masa wato an ya jefe shi da wannan kalma sannan mun ji cewar babban babi na sharri shine kafirta musulmi domin idan ka ce wa wani arne to ka halatta jininsa ka halatta dukiyarsa ka halatta iyalansa wannan kuma shine babbar musifar da yanzu kasashen musulmai suka fada shi'a ba sa kashe ahalin sunna sai dan saboda a wajensu ahalin sunna ba musulmai ba ne sai da suka kafarta kawarijawa da duk waɗanda suke ƙarƙashinsu ba sa kashe musulmai ba sa zuwa masallatayyansu su tayar musu da bom ba sa zuwa garuruwansu su harbe su ba sa zuwa kasuwanninsu su kashe su sai don saboda sun ce waɗannan arna ne su shi yasa babbar masifa ne wato ainihin kafirta musulmai kamar yadda muka ji a darasi da ya gabata ba kowa ne zai aikata kafirci bai zama arin sai akwai zawabi da shiru kafin ka tabbatar mai da wannan mutumin ya zama arin ko bai zama ba shi kansa mawallafin wannan littafi yakan ba mu misali yace kamar ka zo wucewa sai kaga wani yayi sujjada ma gunki bai kamata kawai kace kaga arne yana gunki sujjada ba a ya kamata ka taba shi kace wane ka san yanzu gunki kake wa sujjada zai yace maka wallahi shi makafo ne kawai ya tambayi ina ne alqibla sai aka nuna masa kawai sai ta da mi sallah kaga ana akwai mi mani kama in zaka na mutane hukunci kawai arna kafirai ba tare da zawabit da shurut ba to kun ga wannan zai kai mutum mai ga halaka shi yasa daga cikin magabata kamar yadda malai an bata mana wancan satin akwai wanda yake cewa duk wanda kaga yana sake harshen sa ya ta cewa wani arne wani kafiri to ka rubuta ba zai taba rabauta ba wannan kuma shine abin da ya faru da yan boko haram da duk waɗanda suka bi tafarkansu sun yi ta kafirta mutane sun yi ta kashe mutane daga ƙarshe yanzu ana gari ana amfani da wutar nefa ana more rayuwa a cikin gari su kuma suna daji suna cewa za su kafa daular musulunci amma a jeji an gane yawa in kun kafa daular musulunci a jeji wa zai amfana da ita ai gari za ku zo ku kafa mi kafa daular musulunci amma suna can jeji suna ta cewa za su kafa mi za su kafa daula kuma daular ba za ta kafu ba Allah ta'ala shiryar da mu yau ne za mu tashi a wasiya ta goma wato yau zai malam zai mana magana akan manyan waɗanda suka fi kafirta musulmai waɗanda su ne khawarijawa shine malam yake cewa wasiyatu sallallahu alaihi wasallam lil muslimin an yahzaru al khawarij li anna firqatun dalla wa hiya sababun li kulli shar wato wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ga musulmai da su kiyaye khawarijawa saboda wato wata jama'a ce batacciya wanda su ne kuma sababi na kowane sharri wallahi duk masifar da aka shiga a Najeriya tun daga 2006 ne ko 7 boko haram suka fara kashe-kashe a nan suka fara hanya ba kafin nan ba ne tun ba da kashe-kashe kafar ba ne to in ma dai nan ne tun daga ba shiga 2010 ba wannan musibar ta fara duk musibin najeriya da yawanci su suka bude mai kofa wallahi duk su suka bude kofofi na bala'ai na kashe-kashe na kaza duk yake ta faruwa haka waɗannan kawari dawa ne da sun su za mu ji asalinsu daga ina suka samu asali kuma suwaye su kuma waɗanne ne sufofinsu mala yake cewa alkhawarij khawarijawa humul ladina kharaju min dhi'i ay nasli dhil qawaisira alladhi kharaja ala rasul sallam bil kalima wato khawarijawa sune wanda tsatsan su asali ya samo daga dhul qawaisira at-tamimi wanda ya fito bina fito ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kalma faƙala sai zo wajen annabi sai ce ya muhammad i'dil ya muhammad ai adalci ƙarshen tsaurin ido kenan duk duniya wa ka annabi adalci to amma ya zo ido da ido ya ce ya muhammad i'dil ba mutunta ba ya rasulallah ba ya nabi allah ya muhammad i'dil ya muhammad ai adalci qala rasul sallam annabi ya ce wailak kai tonka bonenka wa man ya'dil illam a'dil waye zai yi adalci idan ban yi ba laqad khibta wa khasirta illam akun adil annabi yace ka shiga uku ka lalace inda ni ba da adalci rabo akai sai shi yake ga sai ya samu wani kaso mai yawa annabi kuma yana rabo ne rabo na adalci to da bai samu ba sai ya bi son zuciyarsa ya zo ya ce ya Muhammad ai adalci ba na mu ya kamata a bawa kun ga annabi sallallahu sai ya ce da shi kai hasara ka tabe waje adalci in ban kasance mai adalci ba a wani lafazin annabi da aka faɗa masa kalmar nan sai ya ce yarhamullahu Musa qad udhiya bi akthara min hadha fa sabar annabi ya ce Allah ya rahama ga annabi Musa an cutar da shi fiye da haka yayi yayi hakuri ha kawai banu Isra'ila suka ce kaba ne da shi da cutar kutarta shi yasa in ya tashi wanka baya zuwa cikin mutane ya tsirara sai ware gefe kun gona akwai cutarwa wa fi lafzin a wani lafazi kuma zuwa yace ittaqillaha ya muhammad a dai tsoron Allah ya muhammad karshen tsaurin ido alhali annabi ya ce na fi ku tsoron Allah duk cikin ku ba wanda ya kai ni wato ainihin tsoron Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace faman yuti illaha in asaitu to wa zai yi wa Allah wato biyayya in na saba mishi aya amanuni ala ahli al-ardi wala ta'manuni Allah yanzu ya amintar da ni ya sanya ni amini ga mutanen doran duniya ko kuma ba za ku aminta da ni ba Allah ya ce min nasti hadha ar-rajul kharajat al-khawarij daga tsalansa daga jama'arsa to khawarijawa suka fito suka bayyana الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه بالسيف فقتلوه ولن suka fito na fito wa Usman radiyallahu anhu mutumin da mala'iku suke jin kunyarsa mutumin da sirikin annabi sallallahu alaihi wasallam khalifa annabi na uku amma suka fito na fito hasali kuma suka kashe shi wa hum alladhina kharaju ala ali ibn abi talib radiyallahu anhu bil kalima wa bisayf wa qatalu kuma sune suka fito na fito ga ali ibn abi talib dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khalifa na hudu daga cikin khalifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin mutane hudu da annabi ya ce ɗan aljanna ne suka yi mai fito na fito suka kashe shi in tambaye ku waɗanda suka kashe waɗannan mutane za su ɗaga mana ƙafa wala ba su ɗaga mana ƙafa kakanninsu sun kashe sahabbai yanzu jikokinsu da tattaɓa kunnansu za su bar mu wala duk wanda ya ta- saba musu a ra'ayi da fahimta ba za su iya zama da shi a teburi ba iya fato shi ne a kashe shi an gane iya fatowar fatowar fir'auna ne kawai zaruni aqtul musa kai wucewa zaka je a ranka da gemu da dingilallen wando sai a ce ma boko haram an cutar da kai wasu kuma an kashe su ma saboda haka ba tare da wani cikakken bincike ba kawai sai a kashe mutum kun ga sun bude kofar bala'i da masifa rayuka sun salwanta shi yasa da ɗaya kada mutum ya zamo sababi na bude kofar wata fitina so da fitina ita abubakar ladan ma yake cewa fitina barci take ba ta fita Allah wadaran mai tada ta to fitina a kwance take duk wanda ya zakulo ta to zakulo ta kawai ya bai san zuwa shi za ta mi za ta tsaya ba to kuma in ka fara ta duk wanda ya zo ya dora kai kuma kana da kamashi kaga ina mutum zai iya dauka yanzu kabil da ya kashe habil ya annabi adam guda biyu tun bala wani annabi adam annabi ya ce diran da aka kashe ba bisa haƙƙi ba sai an ɗebi kamasho an ɗorawa ƙabil ina zai iya ɗauka liyahmilu auzarahum kamilatan yawmal qiyama wa min auzari alladhina yudillunahum bighayri ilm ala sa'a ma yazirun wa afsadu alaihim dinahum wa dunyahum kuma suka bata wa musulmai duniyar su da addinin su falam yaslam min sharrin ahadun ba wanda ya kukuta daga sharrin su kar wani kuma ya ce wallahi a daina wa'azi akan khawari da boko haram kaza kaza eh eh misali suna kashe masu ali suna kaza la ka faɗi gaskiya balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas yawa shi sakon Allah alladhina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawna wa la yakhshawna ahadan illa Allah masu ali duk wanda ta biyo ta kansa suna faɗa masa me suna faɗa masa gaskiya yau su kuma in ka ce a daina wa'azi a kansu saboda tsoronsu to wanda ma baya wa'azi a kansu mutuwar ta ta kansu sun kashe shi da aka ba wanda ya kubuta daga sharrinsu mun zuwa hali nabi sassarim ila yau mina haza tun daga zamanin annabi har yau ba wanda ya kubuta a sharrinsu kuma ba wanda zai kubuta sharrinsu gamewa yake ولذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا شسع النبي يمنع cikakken siffan ya siffanta mana su cikakken siffantawa li ummati ga al'ummarsa bi yakunu minhum ala hadar annabi ya siffanta kawaridawa siffofin su saboda mu tsorace su mu guje su dan haka darasin yana da muhimmanci ka gane siffofin wasu mutane da nau'ika da idan sun fito da rigar musulunci da hular musulunci da rawanin musulunci amma kuma batattu ne ga kuma siffofin su as-sifatul ula alkhawarij firqatun mariqa sifar su ta farko khawarijawa wato wasu yanki ne wato masu fita a addini yaqulu usayk ibn amr lisal ibn hunayf hal sami'ta an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil khawarij shay'an usayk dan amr ya ce da sahal dan hunayf shin ka da annabi yana fadan wani abu game da khawarijawa qala sami'tuhu yaqulu wa ahwa bi yadihi qibala al-iraq ya ce na ji shi yana faɗa sai nuni ga hannunsa zuwa ga ƙasar iraki ya kurojo minhu sai ce daga iraki wasu za su fito ƙaunin wasu mutane ya ƙara'un alƙur'an suna karanta alƙur'ani la yi jawizu taratiyahun amma baya wuce maƙoshinsu ya muruƙuna min al'islam suna fita daga musulunci munuƙar sahmi min romiya fitar kibiya daga abin da aka harba abin farauta yanda idan ka harba kibiya ta je ta samu wani wato ainihin abun farauta wata barewa za ta fice to haka su ma suke fita daga me daga musulunci musulunci yana yin gabar su suna yin yamma koyarwarsu da addinin su da tafarkin su ba na addinin musulunci bane yawa as-sifatu thaniya sifa ta biyu al-khawarij sharrul khalqi wal khaliqa khawarijawa su ne mafi sharin halittu gaba ɗaya da dabbobi da mutane ba wanda sharinsu ya kai nami a hawarari jawa kun sa a cikin halittu akwai wanda in ya mutu ba iya mutane da suke hutawa ba iya har dabbobi da bishiyoyi ko annabi ya faɗa mana to daga ciki akwai hawari jawa idan sun mutu da dabbobi da mutane kowa ma ya riga ya mi ya huta so da ba wanda ya kubuta daga sharrinsu annabi sallallahu ya ce inna ba'di min ummati bayana daga al'ummata aw sayakunu ba'di min ummati ko yace a bayana daga al'ummata wasu za su kasance qaumul wasu mutane za su kasance qur'an alquran suna karanta alqurani kun ga alarammomi ne suna ta karatu suna ta karatu amma la yujawizu halaqiyahum ba wuce makoshin su ba sa fahimtar me suke karantawa an gane yakhrujuna min ad-din suna fita daga addini kama yakhruju as-sahmu min ar-ramiyya kamar yadda kibiya take fita daga abin da aka harba thumma la ya'uduna fi sanan ba za su dawo cikin sa ba hum sharrul khalqi wal khaliqa annabi yace su ne mafi sharrin wato ainihin halittu gaba ɗaya da mutane da dabbobi ba abin da ya kai su sharri وذكروا الخوارج عند أبي هريرة رضي الله عنه فقال أولئك شرار الخلق سنا أنبت خوارج وأنا أبو هريرة سيتي وأنا سنة ما في شر حالته أه الصفة الثالثة صفة ستوكو الخوارج أبغض الخلق إلى الله تعالى وتوصون ما في كامة حالته أودا الله الله بايا سنسو لما خرجت الخوارج على علي بن أبي طالب قالوا لا حكم إلا لله yayin da khawarija suka fito na fito ga Ali sai suke cewa babu hukunci sai ga abin da Allah ya wato ainihin saukar qala Ali radiyallahu an Ali yace kalimatu haqq urida biha batil wannan maganan gaskiya ne amma ƙarya suke nufi da ita wato lokacin da sabani ya yawaita tsakanin shi da Muawiya Ali ya sa masu sasanto an gane to wannan suka fito na fito da wannan sasanto din da aka yi domin a wato danne jinin musulmi kada ya zuba sai wannan sure musu daɗi ba sun fuso fitina ce ta huruwa tsakankanin musulmai sai ali ya ce inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nasan inni la a'rifu sifatahum fi haula ali ya ce annabi ya siffanta mana wasu mutane ina ganin siffofin su a cikin waɗannan mutanen yaquluna al-haqqa bi alsinatihim suna faɗan gaskiya a baki la yajuzu hada amma baya wuce nan minhum daga gare su wa ashara ila halki sai nuni ga makogoransa ma'ana an ka zauna da su za su ce ma wallahi muna so a kafa daular musulunci wannan magana da dadi ko ba dadi da dadi za su ce maka wallahi muna so musulmai su dawo kan tsarin addinin musulunci za su ta faɗa maka amma ko kusan da suka kashe Usman radiyallahu anhu eh abinda suka fara shine baitul mal suka fasa suka ɗebe dukiya kenan wannan ba shine ajandar ba wani abu ne a bayan wannan ajanda din an gane da shine ajandan da suka karya shi yanzu sai su dawo sai su tsarin da yafi nawa na Usman su in suna ga suna da tsarin da yafi na Usman amma sai suka fasa sannan daga baya bayan sun kashe Usman ku huta haka mana a sai kuma suka biyo Aliyu da mi da kisa shi ma shikenan sai suka ci gaba sai suka ci gaba kun ga kenan ba daular suke son mi ba ba daular suke son kafawa ba min abghad khalqin la ilai sai an aliyoci naji annabi ya ce su ne mafi kyamatuwar halittar Allah zuwa gare shi kina Allah yana kyamatan khawarija shi yasa baya datar da su yawa tun yaushe su fito su ta yaƙi su ta yaƙi amma ubangiji ta alami baya ba su nasara kuma ba su taba nasara ba saboda eh akwai abin da na taba ji a labarai wanda lokacin ya tayar min hankali 2014 ko 15 eh lokacin Boko Haram tana kan zafi akwai mutumin da har gida yaron yake ba da labari an yi hira da shi a BBC. Yana da ɗan uwa a boarding school, Boko Haram suka je makarantar suka yi bombin ɗinta, ɗan uwansa ya mutu. Babansa har gida suka shigo suka kashe shi, mamansa ta zo haihuwa ta mutu. Faɗa min ya kuke so yaron nan ya zama. Wallahi da na ji wannan abu sai da na zubar da hawaye don tausayi. wannan duk ya rasa wanda za su zama masa mataimaka duk wannan saboda fitinan boko haram to mutane nawa ne sai sun taru sai yabon min su gaba ɗaya shi yasa Allah ya kyamace su Allah baya san su kuma Allah baya taimakon su yanzu ba su isa su yawo a cikin al'umma ba sai suna buya saboda ba manhaji suke na gaskiya ba wanda yake manhajin gaskiya baya ne baya kunya zai yawo a ko ina a ganshi Allah ta'ala ya shiryar da mu الصفة الرابعة صفة تهد الخوارج يتدينون بقتل أهل الإسلام وترك عبادة الأصنام والصلبان wato suna kafa hujja ko suna addinantuwa da kashe musulmai da barin masu bautar gumaka da masu bautan cross shi yasa kafin kaji sau da yawa ma wanda suke tada bom a cocin ma an kama aka ga ba ba ba waɗannan kawarijawan ba ne bayan boko haram ba ne an gane amma mu kuma a masallatai mu su suke zuwa su mi su kashe mu su zo masallatai mu babban abin da ni aka taɓa yi na hankali na ta shine kashe musulmai a masallaci a Kano masallacin Juma aka kashe musulmai zaka ga fat fat mutane ana sa su a luxurious ana ɗiba an kakkashe musulmai amma wani ya fito dan boko haram ya ce su suke wannan abu kuma hakan sun sa kungiyar jama'atu ahli sunna lid da'wati wal jihad na sunna take anan annabi da in yaji kiran sallah sai ya bar garin ba zai yake su ba ko kuma ana cikin sallan kuka kashe mutane qala sallallahu fi wasf al khawarij annabi sallallahu yana faɗa game da siffanta khawarijawa yaqtuluna ahli al islam suna kashe musulmai da da'una ahlal autan suna kyale masu bautan gumaka yamruquna min islam suna fita daga musulunci kama yamruqu samu min ar-ramiyya kamar yanda kibiya take fita daga abinda aka harba la in adraktuhum la aqtulannahum qatla'at annabi yace wallahi in na hadu da su sai na musu kisan adawa sai na kashe su gaba ɗayan su wannan ba su da amfani as-sifatul khamisa صفة تبير الخوارج قام أصلهم عن الجهل والشبهات والأهواء خوارج وأصل سيا جنين أكن جاهل شد شبهه لسنزوجيا يحسبون أن الحق والأدلة معهم وهي عليهم سكن ذكي hujjoji da dalilai ko gaskiya tare da su ne alhali a kansu take li'annahum sigaru sinni saboda suna da karancin shekaru dhi'aful uquli kuma suna da raunin hankali shi yasa suke samun yara ƙanana almajirai sai su wanke musu tunani ko sai su sa su a tafiya yawa ba su da cikar hankali qala sallallahu alaihi wasallam fi wasf al khawarij annabi yana faɗa game da siffar ta khawarij siffar khawarijawa yaqra'una al qur'an yahsabuna annahu lahum idan suna karanta al qur'ani za su zaci ba wanda yake su fahimtar me al qur'ani din wa qala sallallahu alaihi wasallam fi wasfihim aidan sannan annabi yana faɗa game da siffansu dai sai ya khuludu qaumun fi akhir zaman annabi yace a ƙarshen zamani wasu mutane za su fito ahdathul asnan masu karancin shekaru shi yasa yawancin su yara ne zaka ga yawancin su kasa da shekara 30 ne da wuya ka samu mutum ɗan shekara 60 a cikin su wanda ya san ciwon kansa duk ɗan shekara 30 ne an musu alƙawari za ana ba su kuɗi an yi kaza yara ƙanana a kuɗi kaɗan kuma sai su kashe mutum har lahira kuɗi kaɗan za a ba su amma sai su harba mutum sufaha'ul ahlam annabi yace masu raunin tunani yaquluna min khairi qawlil bariya suna faɗa game da alqur'ani yad'una ila kitabillah wa laysu minhu fi shay annabi yace suna kira ga alqur'ani amma su ba su da alaka da shi ko ta kusa ko ta nesa haka suna kira da alqur'ani amma qur'anin hujja ne ami akan su shi yasa abdullahi dan abbas da yaje ya zauna da su zama ɗaya aka yi mutum dubu biyu suka dawo tafiya saboda sun zauna da malami shi yasa babban abin da shubuhan da ake rudar batattu shine kar ku zauna da wani da wani da wani malamin gwamnati ne shikenan daga an ce kar ka zauna da wani da wani da wani malamin gwamnati ne shikenan an raba ka da malamai amma kamata ka zauna da shi ne ka ji daga bakinsa kai ma ka kawo dalilanka shi ma ya kawo mai nasu sai ka karkata yadda dalili yake amma kai tsaye zai a ce a malaman gwamnati ne su kar ku zauna da su as-sifatu sadisa sifatu ta shida al-khawarij fitnatul lil umma wato khawarija fitna ne ga al'umma yu'jabuna yu'jibuna an-nas suna burge mutane sosai ma yanzu wani in ya ga su zai ga yamin ya rudu da su wa yu'jabuna bi anfusihim suma suna ji sun burge kawunan su qala sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa inna fikum qauman cikin ku akwai wasu mutane ya ta'abbaduna hatta yu'jibuna nas za su na bauta har sai sun burge mutane kenan suna da tsananin mi bauta annabi yace in kaga azumin su sai ka rena naka in kaga sallar su sai ka rena mi taka amma a banza saboda suna da algudu fi din wuce gona da iri a addini wa tu'jibahum anfusuhum sannan kawunan su suna burge su walil qawarid simatun ya'rifuna biha mala yace qawarida suna da alamomi da ake gane su bayan waɗancan siffofin ga wasu alamomin su na farko as-simatul ula al-ghulu fi din alama ta farko shine wuce gona da iri a addini yawa wuce gona da iri mimma la shakka fi mala yace daga cikin abin da babu kokonto a ciki anna al khawarij ahlu ta'atin wa ibada khawarija suna da da'a da bauta in ka zauna da su zaka samu kullun azumi kullun shiwaki kullun qur'ani a aljihu haka ne ana ta karatu ana ta sallah ana ta kaza ana ta kaza to amma ba sa zama da malamai hasali ma kaula cewa malaman shine mi addinin su iya malaman su suke saurara amma wani malami fa ba za su saurare shi ba faqad kanu halisina kullal hirsi ala tamassuki bid-din wa tatbiqi ahkami kafin mu wuce gaban nan shi zulhuwai siradin nan da ya ce annabi ya ji tsoron Allah ko wata ran annabi zai tafi masallaci sai sahabbai suka ganshi a kwararo yayi sujjada kun san har annabi ya je masallaci yayi sallah da bai dago a sujjadan nan ba annabi da ya dawo sai ya ce wa zai kashe wannan wani sahabi ya ce gani ya rasulullah har zai tafi sai ya ce ya rasulullah kuma gashi sujjada yake sai annabi ya saki cewa wa zai kashe sai wani ya ce gani ya ma'aikin Allah shi ma zai tafi sai ya ce makin Allah ai yana sallah sai da suka yi uku annabi ya ce mu tafi da suka tafi annabi ya ce da kun kashe shi shine farkon fitina shine ƙarshen fitina ku lura daman daga cikin siffar suke na akwai wuce gona da iri ami a bauta kun ga shi a wajensa ya rena sallar annabi ma ko ya rena tsawon sujjadar annabi ya rena tsawon rukuyin annabi da haka shi sallar mata sai yake yi kun ga wannan shine asalin algulu fi wuce gona da iri a addini shi yanzu sallar annabi bata masa ba rukuyin annabi bai masa ba shi nasa zai da haka yayi sujjada da annabi ya je sallar ma shi yana sujjada to haka suke da azumi haka suke da sallar dare haka zaka ga suke da kankamewa a addini shi yasa wannan ya kai su suka kafirta kowa ma suke ga duk wanda baya irin nasu to ba ma musulmi bane mala yace faqad kanu harisina kullal hirs ala tamassuki bid-din sun kasance masu dukkan kwaɗayi wajen riko da addini wa tatbiki ahkami da kuma tabbaka hukunce hukuncensa shi yasa shekarun baya wanda ya gansu lokacin suna yawan yawo kafin su koma daji a farauce su to za ku ga da wandan su a dage ko da asuwakin su da qur'anin su zaka ga da riko da mi kafin a kira sallah suna masallaci kaza kaza amma dukkan mi na banza da ba ilimi ake yi wa addini sai da karatu duk wanda bai da karatu yaje zai riki addini ya rungume shi to zai halaka والابتعاد عن جميع ما نهى عنه الإسلام سنسنا إياق قليس قجاء بن مسلم شيحنا وكذلك التحرز التام عن الوقوع في أي معصية سنسنا لكيا ووجن قجنتا دوكا سليفي أو خطيئة كوكسكولي تخالف الإسلام ديك سابع مسلم حتى أصبح ذلك سمة بارزة في هذه الطائفة سيدي إذا مو ما لكو دا الدين كم كم تلينا دا قتشكين صفصو لا يداينيهم في ذلك أحد باند دي جاية دا سوچكين wala adalla ala zalika min qawli rasulillah sallallahu alaihi wasallam babu wani babban dalili akan haka fiye da fada annabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'una alquran laysa qira'atukum ila qira'atihim bi shay suna karanta alqurani ko amma karatun ku in kun ga nasu naku ba wani abu bane wala siyamukum ila siyamin bi shay azumin ku in kun ga nasu to naku za ku rena naku sosai ma kuwa wa an jundub bin al-azadi qala daga jundub al'azdi yake cewa lamma adanna ilal khawarij wa nahnu ma ali ibn abi talib bantaina ila mu'askarihim yayin da muka karkata zuwa ga khawarijawa tare da ali radiyallahu anhu muka isa zuwa ga matattarasu fa idza lahum dawin ka dawin na'lam min qira'atil qur'an yace sai muka ji irin ƙara irin ƙaran zuma din nan saboda karatun alqur'ani kowa da qur'ani yana ta karantawa sannan haka abdullahi abbas da yaje wajen su ya ce bai ga mutanen da suke da tsananin riko da addini ba mai irinsu suka dinga kawo mai dalilai daga alkur'ani yana mai yana warware musu su ba kwadai kanu ahlar siyamin wa salatin wa tilawatin lil qur'an mala yace sun kasance ma abota azumi da sallah da karanta alkur'ani lakinnahum tajawazu hadd al-i'tidal ila darajati al-ghuluw wa tashaddud sai dai sun wuce gona da iri a bisa wato daga iyakar daidaito zuwa ga iyaka ta mi tsanani da wuce gona da iri kenan idan musulunci ya ce ka tsaya a nan sai ka tsallaka ka wuce gona da me iri misali sallan dare sai kake sallatan dodare ba addini kake ba azumi sai kake kullu shi ma ba me kake ba ba addini kake ba shirya mafi alkhairin shirya ita ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka tambaya yake qiyamul layli ya kuma yake me eh ya kuma yake yin azumi shi yasa wasu sahabbai da suka zo suka tambaye bautar annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani ya ce cikinsu ba zai aure ba wani ya ce su kuma suka ce ba za su yi ba za su na bacci ba wasu kuma suka ce ba za su na mi ba za su ba za su sha ba azumi kullum annabi ya ce a'a na fi ku tsoron Allah amma ina aure ina auren mata kuma ina azumi kuma ina sha wata ran sannan kuma ina bacci kuma ina qiyamul layl kenan mafi alkhairin shirya ita ce daidaito amma wuce gona da iri mutum kare na wannan wuce gona da iri yawa kuma yana zuwa wajen iyalansa don haka akwai aure a addinin musulunci amma yanzu wani kawai ya ce zai keɓance ba zai aure ba saboda bauta nan ba addini ba ne rahabaniya ta ne ta da uha kenan ko amma su kiristoci pasto pasto da suke cewa ba su yi aure ba su ma ba wanda ake kaiwa karar kaɗe irin su ɗin su ta bin ƴaƴan mutane na cikin coci duk wacce ta zo coci ta musu za su mata fyaɗe amma kuma ya ce shi ba zai yi ba a aure an gane kuwa ومنهم من بالغ في الغلو حتى قال daga cikin su akwai wanda ya wuce gona da iri wajen wato ya kai makura wajen wuce gona da iri hatta kala har yace kullu man yaktakaba dhanban min adh-dhulubi walau kana saghiran fa innahu kafirun mushrikun mukhalladun fi an-nar a cikin su akwai mai akida cewa duk wanda yake aikata zunubi kowane iri ne to kafiri ne kuma in ya shiga wuta ba zai fita ba kun ga wannan wuce gona da iri ne ne makura wa minhum man kafara kullu man lam yara ra'ayahum minal muslimina daga cikin su akwai wanda kuma ya kafirta duk wanda bai da irin ra'ayinsu daga musulmi hatta innahum mustabahu dima'a mukhalifin har suka halatta jinin wanda ya saba musu an gane ko in baka tare da tafiyar su to kawai kai menene kai arne ne wa lidhalika hazzara nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ghuluw wa tanattu'i wa tashaddud fi ad-din shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wuce gona da iri a addini duk abin da zaka yi kai kokari kai shi mi ka yi shi daidai yawa azumi ɗin nan ka sha wataran kuma ka yi mai ka yi azumi yawa amma shi yasa wani sahabi ya zo ya ce rasulallah zan yi azumi kullum annabi ya ce ba a yi kullum ya ce to annabi sassana ya nusantar da shi ya uku a wata farko ya ce yana jin ƙarfi fiye annabi ya ce litinin da alhamis ya ce yana jin ƙarfi fiye annabi ya ce to ya azumin annabi dawud ya ce yana jin ƙarfi annabi ya ce babu azumi sama da na annabi dawud ma'ana yau ka sha gobe ka yi da ya tsufa ya ce yana so baya so ya yanke abin da ya saba ya ce amma wallahi ya yi nadama da tun farko wasiyar annabi ya karɓa azumi uku a wata ɗin da cikin nishaɗinsa zai na yi idan kun ga rayuwa ka yi ka karɓe ta mai sako-sako yanzu kamar ni na ce kullum zan zo na muku darasi za ku gaji ni ma na mi na gaji amma cikin marmari mai sau ɗaya a sati ko sau biyu a sati ranar da aka ji nishaɗi a ko sau ya isa haka amma yanzu na ce kullum zan zo ku za ku gaji kuma ni ma zan mi zan gaji to za ku ga musulunci haka yake caccanja qiyamu ramadan kun ga Allah bai ce duk tsawon shekara mai qiyamul layl ba misali tarawih da waye sai aka shar'anta mana qiyamu ramadan shi kansa azumin ba a ce kai tsawon rayuwarka kai ba sai aka shar'anta maka hajji ba a ce duk shekara kai ba sai aka ce a rayuwarka kai mi kai kai sau daya duk irin waɗannan ana ana tarbiyantar da kai ne kana bi sannu sannu zaka isa yanda kake so amma an ka ɗebo ta da faɗi rigirigi to ba za ka iya mi ba za ka iya ɗauka ba yanzu shi yasa yawanci ‘yan ɗariƙu suke halaka ko san yasa in ka shiga ɗariƙa sai a ce kai ta la'ila ilallahu dubu kullum wallah ba za ka iya ba don haka da ƙarshen ka fara ka fara ka fara ka daina ko sai ka ga mutum ya zama boka da ƙarshe saboda ya ga yana cikin wani abu ba zai iya daina ba sai ka ga mutum kawai ya zama haka haka saboda abu ne da aka ɗora maka da ba Allah ne ya ɗora maka ba kun san zikiri da ake bayan sallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ko shari'a ta ce a talatin da uku uku ko to shari'a kuma sai ta ce za ka iya ashirin da biyar biyar shari'a ta ce sai za ka iya sha ɗaya shari'a ta ce kuma za ka iya yin goma goma dala me yasa duk waɗannan saboda akwai lokacin da ba ka da nishaɗin da za ka yi talatin da uku sai aka ce ka yi me ka yi ashirin da biyar ko ka yi sha ɗaya ko ka yi goma to amma an ka shiga ɗariƙa sai a ce kullum sai ka yi wani adadi dubunnai dubunnai dubunnai wa zai iya ko a ce idan za ka yi wazifa dole sai ka tafi zawiya sai ka je gun da aka sa kyalle daga ƙarshe dai za ku ga mutum addinin ma ya mai da shi abin wasa kawai saboda ba zai iya yi ba to shi yasa annabi sassaran ya hane mu wuce gona da iri a addini ya ce iyakun wal gulu wa fiddin a hirɗinku da wuce gona da iri a addini fa inna ma halaka man kana qablahum bil gulu fiddin annabi ya ce waɗanda suke kafin ku abin da ya halakar da su ba shine wannan wuce gona da iri din addini duk wanda ya ɗebo ta da faɗi wala ba zai iya saukewa ba shi yasa kai abubuwan ka mi daidai wa daidai mafi alkhairin shari'a shine mutum ya ɗebo abin da zai dawwama a kai maimakon kullum a ce da da za ka yi raka sha ɗaya yau kai gobe kai batu gwala kana shafa'i da wuturi kullum har ka mutu kana yi wannan shine mafi alkhairin shari'a asimatu saniya sifar su ta wato ainihin biyu alamar su ta biyu shine aljahlu biddin wato jahilci mi a addini wa min jahlihim shani' mala yace daga cikin jahilcin su annahum yaqtuluna ahla islam suna kashe musulmai wa yad'una ahla al-awthan was-sulban amma suna barin waɗanda suke ba musulmai ba yanzu da zaka ce wa kawarijawan duniya gaba ɗaya ana ta kashe yan uwanmu a Palestine a Gaza ku tafi can mana da makaman kula kurawa da su suwaye ne waɗannan duk ku je ku can mana ku taimake mu musulmai za su ce a Allah cewa ce ya yi lalzina amonu ƙatilun lalzina ya luna kummin al-kufari ya kuma su imani ku yaƙi kafiran da suke biye da ku to mu da kafiran da muke biye da su sai sun kashe sai su tafi can su a wajen su haka ayat take an gane kuwa shi yasa za ku ga ba su tafi gurin da ake kashe musulmai ba domin su kai musulmai ɗauki ba sai sun kashe musulman da suke kewaye da su Allah ta'ala ya shirya da mu kun ga wannan ba addinin musulunci ba ne wa dalilu ala zalika mu ji wannan kisa dalili akan haka annan wajadu abdullahi ibn khabbab radiyallahu an sun samu abdullahi dan khabbab al-arad dan gidan sahaba annabi sallallahu wa ma'ahu ummi ummu waladihi hubla tare da shi yana tafiya da matarsa mai ciki fanaqashuhu fi umuri sai suka tattauna da shi game da wasu al'amura thumma sa'aluhu ra'ayahu fi Uthman wa Ali radiyallahu anhuma sai suka tambaye shi me zai ce game da Ali da Uthman fa bashiya isa karsa fa asna alaihima khaira sai ya yabe su da suka tambaye shi game da Usman da Ali sai ya yabe su yace mi eh abokan babansa ne ko yabe su da alkhairi fa naqamu alai sai suka ce wallahi zai gani wa tawa'aduhu suka wato tsoratar da shi bi an yaqtulu cewa wallahi sai sun kashe shi sharat itlama fi sharrin kisa fa qataluhu wa baqalu batna almar'a suka kashe shi suka tsaga cikin matar da yake tafiya da ita kar kai mamaki shi suka kashe shi kuma matarsa suka fasa cikinta suka kashe shi wallahi a Najeriya ma sun yi fiye wallahi sun yi fiye domin wanda zai zo masallaci mai mutum 200-300 ya sa bom goma ya tada mutanen masallacin ko zai fiye da wannan kuma akwai bidiyans da ya taya wallahi suna kwantar da mutane suna yanka su domin ba su yi ba haka da suke tun kunga wannan maganar ibn al-jauzi ne ya kawo ta a talbis iblis littafin cewar isan nan haka ta faru ɗan gidan sahaba annabi sallallahu sun yanka shi sun fasa cikin matarsa wa marra bihim khinzir li ahli dhimma suna haka sai ga aladan wani kafirin amana ya zo wucewa fa qatalu adu sai ɗayan sa ya kashe su ɗayan su ɗayan su ya kashe aladan fa ta'arraju min zalika sai suka shiga damuwa wa bahathu an sahibil khinzir wa ardahu fi khinziri suka nemi mai aladan suka yaddar da shi sai da suka biya shi wannan kuɗin aladan kenan kun ga sun fifita jinin alade akan jinin me jinin musulmi mala yake cewa qala ibn hajar rahimahullah ibn hajar yake cewa innal khawarij lamma hakamu bi kufri man khalafahum istabahu dima'ahum khawarij yayin da suka yi hukunci da kafircin wanda ya saba musu sai suka halarta jinin su wa taraku ahla zimmati suka bar wato kafirai faqalu suka ce nafi lahum bi'adin su za mu cika musu alƙawarin su وتركوا قتال المشركين suka bar yakan mushrikai washtagalu bi qitalil muslimina suka shagaltu da yakan musulmai wa hadha kulluhu min athari ibadati al-juhali mala yace wannan dukan sa alama ne na bautar jahilai alladina lam lam lam tansharih sudurahum bi nuril ilmi walanda zukatan su basu yalwatu da haske na ilimi ba walam yatamassaku bi hablin wathiqin minhu sannan basu riko da igiya mai karfi daga ilimi ba وكفى أن رأسهم رد على سلسلهم وأمره يا إساء وأتو يا إشيسو للأيب شوان أنس يا ذو يا سامع النبي يا ما سردي بس أمر وأتو الأمر النبي يا شأن النبي أبي سوران الله عادلشي ونسبه إلى الجول يجنجنا والنبي رشن عادلشي نسأل الله السلامة قال يشي من الله تعالى وأتو وأتو أمنشي السمة الثالثة صفة علامة تا أكو shakku asab ta'a wato tsaga hadin kai na biyayya ayya khurujuna ala wulati amril muslimin wato suna fito na fito ga wato shugaban musulmai duk yanda shugaba yake so ba sa mai biyayya an gane shi yasa kun ga annabi shine shugaba da yayin rabo suka zo suka shugaban sa yazo ce adalci a ji tsoron Allah wannan kasan ba ayi shi ba ayi shi daidai ba as-simatu rabi'a sifatu tagaba at-takfiru bi-dhunubi wa istihlalu dima'il muslimina wa amwalihim wato kafulta musulmai saboda zunubi da halaka jininsu da dukiyoyinsu duk wanda a wajensu a gona suke ganin duk mazinaci arne ne duk ɗan luwaɗi arne ne duk wanda yake ɓarawo arne ne alhali kuma mu a wajenmu idan mutum yana aikata zunubi baya zama arne sai ya halatta shi an gane amma mai aikata zunubi yana nan ame a matsayinsa na wato ainihin musulmi asibatul khamisa lil khawarij siffarsu ta gaba na khawarijawa at-ta'nu fi ulati al-amr wal ulama shine suka ga shugabanni da malamai wasu uzanni bihim da kuma munana musu zato wato suna da munana wa shugabanni da malamai mai zato shi yasa da za ku na jin maganganun albani zariya game da su za ku ga yadda suke da mi da jur'a da kuma cewar ku malama ai ku ku ne malaman gwamnatin ku ne kaza ku ne kaza wani yana nuna mai jur'a din su as-simatu sadisa lil khawarij wato alamar su ta shida ash-shiddatu wal ghilza wal qaswa ala al-muslimin shine tsanani da kaushi wato ainihin ga musulmai musulmai Allah ta'ala ya siffanta su da cewar mu'mine na gwari kenan ashiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahu amma su kuma sai suka akkasa su ne su kuma masu tsanani ne da kaushi ga musulmai amma masu jin kai ne tsakanin mi tsakanin kafirai an gane sana Allah yana siffanta mu'mine da yake cewa mi ya ayyuhal ladina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbuna sayati azillatin 'alal mu'minina izzatin alal kafirina suna sauƙaƙa fukafukansu da tausayinsu ga mu'mini amma suna da kaushi ga me ga kafirai to amma khawarijawa sai suka juya wannan sai zama su kuma gawa suke da kaushi sune musulmai amma kuma baka jin su da kafirai baka taɓa jin tashin hankalin su ga kafirai ba amma kuma musulmai ba sun sa musulmai a gaba da kisa ba iya a Najeriya ba a ko ina a duniya wallahi a Iraki akwai wanda ya ce mu suna iya sa injin yanka katako su yanka musulmi mai imani wallahi kawai in baka bi tafiyarsu ba zai nemi inda yanka katako su kashe ka sun yi haka a iraki sun yi haka a syria sun yi haka a ƙasashe da yawa na musulmai sun yanka sun kashe a nan ma sun yi ko shi ne na wajen tokun jola yan maiduguri ne ko koyobe bin shak wajen nan kunga shi ma sun karkashe musulmai to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ma khalaqa qalbun qutai duk lokacin da wani karni ya fito a cikin su za a gutsure shi Allah ba zai taba mi taimakon su ba annabi ya faɗa haka sama da mi sama da sau 20 duk lokacin da wani yanki ya fito daga cikin su haka za a yanke shi insha Allah ta'ala anan ma ya gama bayani a khawarijawa ina ga wani satin zan karanta mana kisan da suka kashe Aliyu da yanda suka kashe Usman an gane kuwa yau kafin mu tafi wasiya ta 11 za mu ga shubuhoyin da suka yi amfani da su suka wa Aliyu fito na fito da shi suka zo da su ba Aliyu zai tafi masallaci suka dau adda suka doka mar akai suka fasa mar jini ya shiga kwakwalwarsa Usman radiyallahu anhu suka zo suka kewaye gidansa suka hana shi fita ya musu magiyar duniya cewar ba ku san ni annabi ya ce shahidi bane ba ku san ni annabi ni na sai masallacin annabi aka ƙara filinsa ba yanzu kun hana annabi fito ne sallah ba ku san ni ne wanda na sai rijiyar nan da take masallacin annabi ba yanzu kun hana ni isha ruwanta suka ba sa jin sa haka suka tsallaka gidan da suka gama ba zai fito ba suka yanka shi yana azumi to duk insha Allah ta'ala zama na gaban insha Allah ta'ala sai mu magana mu san waye su mu ƙara sufofin su su ƙara fitowa saboda mutum kada ya rudu da su kada dan ka gansu da siffar addini ka roɗi da su wani ya kai ka ga halaka ubangiji ta ala ya sa mu dace yau mun kammala da wuri ina ga daman da hamsa ce shiga sallah ko wadda arba'in ne ma dama lokacin ma yayi kenan insha Allah ta'ala to ubangiji ta ala mun gama a daidai kenan insha Allah ta'ala to zama na gaba sai ya zama za mu ji darasi akan haka insha Allah ta'ala kissar yanda suka kashe Usman radiyallahu anhu da kissar yanda suka kashe Ali radiyallahu anhu da kuma yanda ƙarshen su ya kasance bayan kashe wato Ali Usman da Ali din insha Allah ta'ala wannan shine abin da zamu je a darasi na gaba Allah ta'ala ya tsare musulmai da musulunci daga sharrin waɗannan miyagun mutane din ubangiji ta'ala ya tsare mana mutuncin ya tsare mana addinin mu ya daukaki musulunci akan wato ainihin kafirci da kafirai ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا رب يا رب يا رب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم wassalamu alaikum wa rahmatullah